الباب الخامس في في الاعتكاف باب نبيار ينا بيان أكن اعتكافه وحقيقته اللبس في المسجد حقيقة الاعتكاف شيني زما مسلاتي للعبادة سبب العبادة على وجه مخصوص أبسا فسكا كيفا تشيه وأقله يوم وليلة وليلة mafi karancinsa ya zauna a masallaci rana da dare awa ashirin da hudu kenan wa akmaluhu ashratu ayyamin mafi cikansa kwana goma wa huwa min nawasil alkhairi yana daga cikin ayyukan nafil na alkhairi na ibada wa lahu arkanun arba'atun yana da rukunai guda hudu al-awwalul mutasabbi na farko shine yin itikafi wa huwa kullu muslimin mumayyizin shine duk wani musulmi mumayyizi abin da yasa yake mumayyizi anan yaro ko da bai balaga ba in ya mallaki hankalinsa zai iya yin itikafi sai yasa bai ce wa huwa kullu muslimin baligin ba yace kullu muslimin mumayyizi fa yasifu min almar'ati was-sabi war-rafiq itikafi yana inganta daga mata yana inganta daga yaro da kuma bawa asami saumu na biyu azumi fala yasifu bidunihi in ba da azumi ba ba a itikafi asalisu almutakafu fihi shine wurin da za yi itikafi wa huwa almasjidu fala yasifu fi ghairihi a masallaci ne in ba a masallaci ba baya inganta الرابع نقول الاستمرار على عمل مخصوص في قبل وني ايكي كبنتشي na ibada من العبادة na ibada وهو الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى وإن أبو باب دعو كسون ذاته صلى karatun Qur'ani da ambaton Allah ambaton Allah ko tasbihi ko tahmidi ko tahlili ko hasbunallahu ko la haula ko istighfari ko salatin annabi wa yakrahu lahu an yaf'ala ghayra hadhihi salasa makruhi ne ya aikata wani wa'annan abubuwa guda uku mimma huwa ibadatu daga cikin abin da shi ma ana kiransa ibada kal istighali bil ilmi kaman shagaltuwa da ilmi ya taro littattafai majalladai ya shiga itikafi ya ce zai karance su wa kitabatul kathiri min alqur'ani ko kuma rubutu da yawa daga cikin qur'ani mutum ya dauko folama ya shiga itikafi ya ce zai rubuta izu biyar ko goma wa an yakuna imaman ratiban sannan kuma ba a so ya zamo limami ratibi wa an yarka ala safihin aw manara ba a so ya hau bene yayi itikafi kamar da ba a so ya hau manara shi ma yayi itikafi wa ay wa ay yu'azziya aw yuhanniya ko yayi a ko yayi ta'aziyya ko yayi taya wani murna wani ya ta kifa gaira mafiyin hakanan ba a so ya yi itikafi ba shi da isasshen guzuri wa yi sahabu itikafu bi ramadana itikafi koyaushe za ta iya yi amma an fi so yin sa cikin watan ramadana wa ya ta'akkadu bil asr al akhir minhu yana zamanto mu'akkadi a goma na karshe daga cikin watan ramadana din faslun yaqulu al itikafu bi fi'l al kaba'ir itikafi yana lalacewa da aikata kaba'iri kan zina kaman zina wa shurbil khamri kaman shan giya wal kadhibi kaman ƙarya wal qazfi kamar kazafin wani da aikin asha wa bil jima'i da saduwa wa muqaddamatihi da abin da ke janyo shi kal kublati kama hada baki da baki laylan aw naharan da dare yayi hakan ko da rana ala wajhi shahawa ya yi wannan ta fuskar sha'awa wa bilhaidi wa bil'akili hakanan yana lalacewa ga matar da take itikafi don jinin al'adanta ya zo haka yana lalacewa wa bil'akili wa shurbi naharan idan ya ci ya sha da rana ma'ana yin itikafi ba azumi ba shi da itikafi wa bilkuruji min masjidi hakanan yana lalacewa da fita daga masallaci بغير معيشة ba tare da wani abu ne wanda ya shafi rayuwar itikafinsa ba au da gairi hajjatin insan ko ya fita ba tare da wata bukata ta dan adam ba kamar kewayawa a ban daki albabu sadisu babi na shida fil hajji na hajji wa huwa wajibun fil umuri marratan su ɗaya yakan wajaba a rayuwa gaba ɗaya ala alal hurri ga ɗa wanda ba bawa ba almukallafi baliki ba yaro ba almustafi ga wanda kuma yake da iko da daman yin aikin hajji wala yasuhu illa min muslimin ba zai inganta ba hajji sai sai daga musulmi walahu arba'atu arkan yana da rukunai guda hudu ne al-awwalu al-ihram farko daukan harami shine niyyar aikin hajji kenan zamanin maksusin wa huwa shawwal wa zulqa'da wa zulhijja ya dau harami a cikin waɗannan watanni guda uku wama wa makanin maksus da kuma wuri kebantace wa huwa makka shine makka lil muqimi biha ga wanda yake zaune cikin makka kawai a garin makkan zai daura ihrami ta ya yi niyya ya fita wanda yake ciki waqtal ihrami in yana makka a lokacin daukar ihrami cikin waɗannan watanni guda uku wa zulhulaifati liman tawajjaha min madina ga wanda ya taho daga madina zai yi irami a zulhulaifa wanda yanzu zulhulaifa ma ya haɗe da madina a haɗe suke wal jufatu liman tawajjaha min misra wa sham akwai gunda ake ce na jufa a nan ne wanda ya taho daga masar ko sham wal maghrib ko ya zo daga maghrib a nan ne zai ɗauki ihram wa ya lamlam liman tawajjaha min al yaman akwai gunda ake ce mishi ya lamlam a nan ne wanda ya taho daga yaman zai ɗau ihrami wa zatu irkin akwai gu da ake ci mishi zatu irkin liman tawajjaha min farisa wa khurasan wanda ya taho daga iran ko khurasan afghanistan to a nan ne zai ɗau ihrami sa wala yanaqidu illa bi niyyatin maqrunatin bi qawlin aw fi'lin sannan iramin ba zai gullu da niyyarsa ba sai idan da niyya niyyar tana haɗe ne da wani abin faɗa ko wani abin aikatawa wanda zai zai bayani abin faɗan shine labbaik Allahumma labbai bayan niyyar hajjin da zai faɗa da kuma abin aikatawa irin su wannan wanka da zai yi da abin da ya shafi wannan wanda zai zai bayani a kai ويستحب للمهرم أنا سوغا wanda yake ɗauke da ibrani izalatu sha'afihi ya gusar da dattin jikinsa sai sha'af dattin jikinsa kamar gashin hammatansa da na gabansa da kansa da abin da ya kama da wannan qabl ibrani gabanin ya dau ibrani shine yi bayani bi qalmi azafirihi yanke farcensa wa izalatu ma ala badnihi min sha'ari hakanan ana son ya gusar da abin da yake jikinsa na gashi wa sunan irani arba'atun irani yana da sunnoni guda hudu ne al-ghuslu muttasilan bihi wanka wankan yayin da yake haɗe da irani kana yin wanka za ka ɗau zaninka na irami sai ka shafa wata jarrudu min almakhi'i da kuma tutewa daga duk abin da yake tsinkakke duk abin da yake tsinkakke ba za ka sa ba saboda haka ne ake sa zani ake yafawa da mayafi firi da'in cikin mayafi wani zarin da kuma zani wani alaini da takalma wanda ba sau ciki ba wa salatu rak'atayn sannan kuma za ka yi sallah raka'a guda biyu min ghairi farida ta nafila ko sallar asubahi kuka yi to za ka yi raka'a guda biyu ta ɗauke ihrami wa talbiyatu sannan da talbiya a lokacin wa hiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك معنى اللهم يا جبات يا الله لبيك معنى تشيني إجابة بعد إجابة معنى أنا أنسى مك أكرا ديا na ansa maka so biyu saboda haka ne labba labba ne aka yi tasmiyarsa labbaika asalinsa labbaini laka ansawa so biyu mutum ne in yi kira ka saboda girmama shi ka ce na'am na'am ka ansa so biyu shine ma'anar labbaika kenan asalinsa labbaini laka ansawa guda biyu a gare ka sai aka cire nunun din saboda idafa nunan talil irab aw tanwina mimma tudifu bi kasuri sina da ibnu mali ya fada duk nunu din da take bi bayan alama ta irabi in za ta yi idafa za ta cire wannan nunun din saboda haka maimakon labbai labbaini labbaini haka ce labbaika shine ma'anansa wala yaqta'u talbiyata hatta yadkhula makkah ba zai yanke talbiyar ba sai in ya shiga makka fai za kwafa wa sa'a a wadaha in yayi tsawafi yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa a wadaha sai ya kuma dawo da talbiyar sa labbaik allahumma labbaik li rawahi musalla arfa saboda tafiyan tafiya gurin da ake yin sallah na arfa wa awjuhul irami arba'atu fuskoki nau'o'i na irami din kala kala hudu ne ake yi wa afdalu hal ifradu mafi fifi cikin su shine ifradu shine kadai ta niyyar aikin hajji sun za kawai wannan shine abun malikiya hanabila suna ganin cewa tamattu iyafi wa huwa shi al ifradu an yi hurima bil hajji mufridan yayi wa hajji niyya hajji shi kadai kawai ba umara a ciki thumma idza faraga min af'al al-hajj sannan idan ya gama aikace aikacen sa na aikin hajji yusannu lahu an yuhrima bi umrati a sunna ne a gare shi yayi ihrami yayi umra wa ihramu ar-rajuli daukan ihrami na namiji fi wajhihi shi wa ra'sihi fuskan sa ne da kansa ma'ana ba zai rike fuskarsa ba ba zai rike kansa ba fa ya harumu alaihi satruhuma ya haramta gare shi rike su bima yu'addu satiran da duk abin da za a ce in ya yafa wa fuskarsa ko han ko kansa ya rike su kal imamati kamar rawani wal kirkati ko wani tsumma ya rike fuskarsa ko kansa da shi wa kullu ma yuntafa'u bihi min al-harri wal bardi haka duk abin da ake amfana da shi wajen kare zafi ko kare sanyi duk ba zai rufe fuskarsa da kansa da su ba wa ya harumu alaihi lubusul khatimi haka nan da ke zobe yana kewaye yatsa ya haramta a gare shi ya sa zobe wa ihramul mar'ati daukan harami ta mata fi wajhiha fuskanta ne wa kafai ha fakat ba za ta rike fuskanta ba ba za ta rike tafukan hannayenta ba da zaran ta ɗauki ibrahim walaha an tasdula ala wajhi ha sauban da ajli satai amma ba laifi ta wani zani ya ya ya ya sauko fuskanta saboda riki wannan ba rinki wala tagrizuhu bi ibratin amma ba za ta tsinke shi da allura ba ko kame shi da allura ba wa nahu hada abin da ya kama da allura wa ya harumu alal muhrimi masu ibi wanda ya dauki iramin aikin hajji ya haramta a gare shi ya shafi ya shafi turare yu'allaku bil jasadi turaren da yake rataye da jiki wasaubi da kuma tufa kalmiski kaman a turaren almiski wal ambari ko turaren ambari da ko duk nau'o'in turare wa wa duhun rahasi da kuma shafan kai da mai mai shafawa wa taqlimu zukurin da yanke farshe in yana dauke da harami wa ibanatu sha'arin da fusgo ko cire cire gashi ko aske shi wal jima'u da kutanci da iyali wa muqaddamatuhu da abin da ke janyo shi wa yafsudu al-hajj bil jima'i idan yayi to hajjin sa yana lalacewa in waqa'a qabla al-wuqufi idan ya auku gabanin a tsaya arfa a ji arfa aw ba'dahu qabla tawaf al-ibada ko bayan sa kafin ayi tawaf tawafin da ake yi ranar sallah wa wa wa rami jamratil aqaba fi yawmin nahari aw qablahu hakanan kafin yake fi jamratul aqaba dutsen da ake ce ma jifan shedar na ranar sallah din to kafin yake fa a ranan fi yawmin nahari a ranar sallah aw qablahu ko gabanin wannan to da wayannan abubuwan gaba daya kafin tawafu ifada da rabu jamra ranar layya gaba daya sun haramta ga wanda yake dauke da ihrami ar-rukunu sani rukuni na biyu at-tawafu tawafi walahu wajibatun wa sunanun wa mustahabatun wannan rukuni yana da wajibabu yana da sunnoni yana da mustahabi fal wajibatu sittatun abinda suka wajaba na tawafi su shida ne na farko assalamatu na farko assalamatu shine yawa na farko assalamatu min alhadasi wal khabasi da kubuta daga najasan hadasi ne najasan da yake fita a jiki da kuma na sabaki najasan da ya shafi jiki da tufafi da wuri wa saturul aura da kuma rike tsiraiki ba zai tsawashi yana tsirara ba ba zai tsawashi yana dauke da hadasi ko habasi ba wa ja'alul baiti an yasarihi da sanya dakin ka'aba ta hagunsa dakin tana hagu da shi zai tsawashi wa tawafu sab'atu ashwaqi tawafin kuma kewaya guda bakwai ne dakhil al-masjidi cikin masallaci wa kurudu jami'il badani sannan fitar da dukkan jikinsa a lilbaiti daga ɗakin ma'ana yana wajen ɗakin ka'aban ne zai tawafi ba ciki ba ya ce dukkan jikinsa ne saboda wannan hijiru ismail kada ya shiga ta nan ya wuce shi yasa ake rufe shi wa salatu raka'atayn akhibahu hakanan yin sallah raka'a biyu dabda gama tawafi wayannan duka wajibabu ne na tawafi da zaran ka bar ɗayan abubuwan nan guda shida to tawafin ka ya lalace wa masnunatuhu sunnonin tawafi khamsatun su biyar ne almashi ana so ka yi tawafin a kafarka ba tsaura ka kan wani abin nan amalan sai ana tura ka ba kai a kafarka وتقبيل الحجر الأسود بفيه هكذا سنباتا دوت الحجر الأسود تباكين سالوكة ليئس ودن في الشوط الأول أما أكي ويا نفرقو كوي إن قدر إننا دعيكو من هكا ولمس الركن اليماني في أول شوط هكذا الركن اليماني shine wanda yake bangaren bangaren yamma maso kudu kuma alhajar aswad wanda yake bangaren gabas maso kudu to na rukun limani din kawai zai shafa a hannunsa ne a kewayensa na farko ba sun bata wa du'a'u da yin addu'a a wannan tsakanin yin tawafinsa wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati warramalu da tafiya gudu gudu haka bai kai gudu ba bai kuma ya fi sauri للرجال جمزا كوي في الأشواط الثلاثة أكيوية أكو نفرقو الأولى نفرقو في طواف القدوم كما والنندن أنا إني أطواف الجوع فرق الطواف الدجاكي جوا كمكة وهو فوق المشي ودون الجري شيني سمد تسيا هكا سننكما كسد قدو كتسيا ومستحباته كثيرة هذا مستحبي سوى طوافي منها ترك الكثير من قراءة القرآن بل من جوي تكرات القرآن an fi so zikiri in za ki karanta qur'ani kare wuce su tabara irin su yasin da sauransu wa tarkul kalami da kuma barin magana karka kar kai da abokinka kuna tawafi kuna tafiran ku kar ku yi wannan wa irshadi shi'ir da kuma rera wake-wake a lokacin da ake tawafi sannan da wa tarku shurujil mai da barin shan ruwa illa li afashi sai dai ishi kishiwa ce ta dame ta wal yuktir gharibu min fawati yake wanda yake bako ba dan makka bane ba dan saudi bane to ya yawaita tawafi an fi so masa tawafi yayi yawa fiye da nafi fa innahu afdalu fi haqqihi min ruku'i a haƙƙin sa tawafin yawaita shi din yafi yin raka'a wa yustahabbu liman jalasa fil masjid an yatawajjaha ila ka'bati ana so in dai kana cikin masallaci in kana zaune ka fuskanci ka'aba saboda kallon ka'aba din kawai ka zauna ibada ce wa tukrawul qira'atu wa talbiyatu fihi ba a son karatu da kuma tarbiyya a ciki karatu da tarbiyya a ciki ar-rukun salisu rukuni fihi din damiri na tsawafin ne zawabi tsawafi din ne ana karhanta karatu da talbiya lokacin da ake cikin tsawafi ar-rukun salisu rukuni na uku na hajji as-sa'i bayna safa wal marwa tafiya tsakanin safa da marwa sab'ata aswaqin kewaya bakwai wannan kewaya bakwai din ba irin na tsawashi bane a ce ka fara a gun alhajar aswad in ka zo gun alhajar aswad din kana da daya ba irin wannan bane shi shi sa'i baina safa wal marwa daga safa in ka je marwa kai daya ba sai ka kewaya ka zo safa din ba za a ce daya daga safa zuwa marwa daya daga marwa zuwa safa biyu haka ne wani duk karance-karancensa na risala kawai da ya je aikin hajji shi ya ɗauka sa'ayi irin tsawafi daga safa ya kewaya ya zu safa da zai shiga sai da ya gama aka ce ta har da aka bane shi sa'ayi aka ce za ka fara a safa ka gama a marwa to inda irin tsawafi ne ai a safa din za ka gama ba ka ga tsawafi in ka fara a wajen hajjar aswad abun hajar al'aswad din take gamawa kake fita to a lura da wannan sosai ga wanda Allah ya arzuta su da aikin haji kada su je su wahalatar da kai daga safa in ka je marwa daya daga marwa zuwa safa biyu haka in ka gama za ka gama a marwa ne to shi ne abin da ake nufi da shautu a nan wannan akasin buga ne za ka ce shautu a larabci kewaya sai ka kewaya ka zo inda ka fara shi ne ka kewaya irin na dawafi shine shauku amma anan shauku din a tajawuzi al-luqawi wani lokaci ana daukar kalma a canja mata asalin ma'anan da larabawa suke nufi irin wannan ne yabda'u bi safa zai fara da safa wa yaftinu bil marwa sai ya karasa da marwa wa wa ya'uddu al-bad'a shauqan farawan zai lissafa shi ke waya wa raj'atu shauqan dawowa safan nan ma ke waya ولا يصيب إلا بتقدم طوافي سأي بايا إن كنت سي أن قباتت بطوافي سي كاي طوافي تكون ذاك جيك سأي بذاك سأي أمشي با, با طوافي با ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا طوافي da ake hada shi da sa'ayi ba sharadi bane sai ya zama tawafi wajibi zaka yin tawafi na nafila sai ka je kai sa'ayi ويستحب فيه شروط الصلاة أنا شرطا شرطا صلى أشكي غير الاستقبال آه بند فسكنتا قبلة والمكس على الصفا والمروة da zama a safa da marwa in ka je safa ka dan tsaya kaɗan in ka je marwa ma ka dan tsaya kaɗan gabanin ka wuce wa du'a'u alaihi ma da addu'a kuma a kansu وليس في ذلك حد أدوان باب من أبدأك إياكن سأتشيك أدوان بذاته وليحذر مما يفعله بعضهم من الجري من الصفاء إلى المروة يتي يوجي أبين دوسي في أي كتاوى دقا ناقودو دقا صفاء زوى مروة wasu dai su fito a guje daga safa har zuwa marwa wa inna ma yusri'u kawai zai na tafiya da sauri ne arrajulu namiji duna mar'a ba mata ba bainal lilayn al asfarain shine wurin da yanzu zaka ga an sa koren koren kandi tsakanin kore kandil guda biyun nan ana ana so kai sauri sauri in ka bar gun kuma shi kenan sai ka dinga tafiya noma ba duka gun ba walau ramala fi jami'i sa'ihi ajza'ahu amma inda zai dinga yin sauri sauri a sa'ayin sa gaba daya ba gudu ba ya isar mishi wa kad asa amma yayi abin da yake nemuni madar kyau wa kaza law lam yarmul kulliyya haka nan inda tsakanin kandil din nan koraye guda biyu bai yi sauri-sauri ba tunan ma ba komai ya isar masa a rukunin rabi rukuni na hudu na ƙarshe na aikin hajji alwukufu bi arafata shi ne tsayuwa a kan arfa sa'atan lokaci guda mana ko da sakan ɗaya ka samu gabanin rana ta sauka rana ta faɗi ko bayan rana ta faɗi ana so ka samu koda second ɗaya ne kafin rana ya fadi kuma bayan rana ya fadi koda second ɗaya ne ka samu hakanin ka samu aikin ne ana so a haɗa tsakanin rana da dare me yace abin nan alqufu bi arfata sa'atan min lailatin nahari wa da wani lokaci daga daren layya din koda lokacin kaɗan ne wal wuqufu ratiban afdal a tsaya a arfa a kan wata dabba ya fi ko cikin mota abin da ake yi da arfa ba dutsen ba ne ya kewayen map din ne wuri ne arfa din kewayayye mai faɗi yana da iyaka a ciki in kana ciki shi kenan kana arfa dutsen wani gu ne kawai cikin kewayen inda ake ce ma arfa din ba dole bane ne ka je ka hau kan dutsen au ko ka je jin dutsen ko ka je kana yawo shi kana neman dutsen dutsen arfa ba haka ba ne jikin da aka ce nan boda ne ka shiga cikin na arfa ne ka zauna kai ibadan ka kalli sai ka ga wasu yan Nigeria suna ta yawo sai ina za ka tafi dutsen dutsen arfa dutsen arfa za mu gudu ana ta yawo wasu kuma a garin hawa dutsen arfan sai su faɗo su halaka ana ta ture-ture illa an ya kuna bidabatihi uzurun sai dai in akwai uzuri a dabbarsa to wannan zai sauka in ba uzuri an fito yana kan dabba a cikin arfa wal qiyam afdalu min al julus kamar yadda aka fi son hawa hawan mota ko dabba to haka nan an fi son tsayuwa fiye da zama wala yajlis illa li sa'adin ba zai zauna ba sai saboda wahala wahala da gajiya walwukufu naharan ma'al imani wajibin sannan tsayuwa a arfa ɗin da rana kamar da ɗazu muka faɗa tare da limani shi kuma wannan wannan ba rukuni ba ne wajibi ne bambancin wajibi da rukuni a aikin haji rukuni idan ka bashi ba ka da aikin haji wajibi idan ka bari za ka ɗinke shi da hadaya shi ne za ka yanka shi yasa da yake wajibin yake yi zubaru biddari za ta raka ku za a ɗinke shi a maye gudunsa da yanka babba da zub da jini idan ya bari ku shi yasa za ka ga a babin aikin hajji babin aikin hajji hanafiya da sauran mazahiji sun haɗu abin nan rukuni daban wajibi in aka bar babin aikin hajji a hanafiya da sauran mazari kuma abin nan sun mana akwai rukuni akwai farilla akwai wajibi wayannan shigen abu ɗaya ne akwai kuma sharaɗi sharaɗi yana sama da su gaba ɗaya rukuni da farilla da wajibi a gun malikiya da shafi'iya abu guda ne a gun hanafiya sun ce maka farali shine abin da Qur'ani ya tabbatar da shi idan sun ce wajibi abin da dalilin hadisi ya tabbatar da shi shine shine al-Imam al-Imam al-Kasani al-Hanafi a cikin littafin sa Bada'i as-Sana'i wani littafi ne babba na mazhabar hanafi yake cewa alwajibu indana ka sunnatul mu'akkadati inda jumhur mun ce wajibi mu a ne ba muna nufin wajibi irin yadda ake fahimtar mu bane yake muna nufin yayi daidai da ma'ana a sunnatul mu'akkada a wajen sauran mutane yake haka to shi amma in an zo a babin aikin hajji rukuni daban wajibi daban rukuni ka bari baka da hajji wajibi za ka ɗinke shi da hadaya wannan shi ne bambanci a takaice aikin hajji da yawa za a karanta risala za a karanta ibiya wani ma har da askari akrabu misali an je a kasa yin aiki yawa mun gani irin amma duk yawan karance karancen aikin hajji idan mutum Allah ya arzuta shi da zai yi aikin hajji abu ne wanda yake da sauki idan ka fita ranar takwas ga watan zulhijja to za ku tafi minane minan nan idan kuka je ibada za ka yi karatun qur'ani za ka yi abin da za ka yi rage naka washe gari ranar tara ga watan zulhijja za ku je arfa harfan nan gune kamar fatassin din nan a kewaye yana da map dutsen da ake magana yana na wani gefe guda a cikin wannan map din arfa din a nan ma in ka zauna karatun qur'ani za ka yi addu'a za ka yi me za ka in dai kana wannan wajen shi kenan ranar tara ga wata kenan ba za ka bar arfa ba sai in rana ta faɗi ana so da rana ka samu ko da sa'a ne a daren maka samu ko da sa'a ne har ana sa askarawa suna hana mutane su ta a arfa wayanda ba su sani ba kada su bata aiki haji sai sun tabbatar rana ta faɗi sai a buɗe kofa a fara kaga ranar tara ga wata ba to idan kuka bar arfa ɗin ranar tara ga wata ba inda za ku je za ku je wani gu da ake ce ma muzdalifa boda ne na nuna kawai za ku kwana a nan ma ko kai karatu ko kai ibada ko kai salatu biye rage naka illa iyaka ranar da kuka zo aiki kuka zo arfa din ranar tara ga wata za ku yi sallan azhar da la'asar kasar ranar da kuka je muzdalifa kuma da daddare za ku hada magariba da isha a wajen kun ga ranar tara ga wata ne ba to idan aka kwana goma ga watan zulhijja a wannan ranar abin da ake so kai abubuwa ne guda hudu muhimmai na farko din shine in ka tabbata gari ya waye kuna muzdalifa za ku je nuna akwai abin da ake ce majifa ke dan aljamra to babban ne kawai a ranar babban za a za a jefa da duwatsu guda bakwai kaga kai ɗaya ba ko to idan ka jefa da duwatsu guda bakwai nan za ka je ka yi tsawafu ifada makka za ka koma sai ka yi tsawafu ifada wannan tsawafi shi rukuni ne shi idan ka yi tsawafu ifada za ka abin nan za ka yi a aske kanka za ka aske kanka ka koma nina ka yi hadaya in kana da hadaya misali in ta masu kake ko firani ka koma nina ka yi hadaya in ka koma minan nan kuma za ka yi kwana biyu ko kwana uku sai ka dawo maka shi aikin hajji ya dawo kar ka duba yawan karance karance da abubuwan da ake gaba faɗa kar ka duba wannan da hada kawai ranar takwas ga wata mina ranar tara ga wata arfa in aka bar arfa a kwana a muzdalifa ranar goma ga wata jifan shedan babba aske kai tawaful ifada da kuma hadaya in kana da hadaya sannan ranar goma sha ɗaya ranar goma in ka gama duk abin da za ka yi za ka koma mina ka kwana in ka kwana a mina ranar goma sha ɗaya da ranar goma sha biyu shi ne kamar ta'addala fi yawmin fala isma alayhi in kana so wa man ta'akhkhara fala isma alayhi min saka sai ka ƙara ranar goma sha uku shi kenan in ka dawo ba abin da ya rage ma sai lokacin da aka ce za ka koma Nigeria ka zo ka yi tawafin wada tawafin da ban kwana wannan shi ma ba dole bane da kai wannan shi ne kawai aikin hajji kada mutum ya sha wahala ranar ranakun da kake nuna kullum za ka fita da hansi ka zo ka yi jifan wanda abin nan duwatsun nan guda uku gaba daya ka koma inda aka ajiye kullum a haka kwanaki guda biyu ko ukun da zaka kasance a nan mina yake
fasulun al'umratu sunnatun fil umri marratan yace wannan fasali
bari mu gama karatun shi yayi
a wannan fasali al'umra sunnatun fil umri marratan to ɗaya kawai ake so a yi umara a shekaru gaba ɗaya sunna ce kamar yadda hajji to ɗaya a rayuwarka gaba ɗaya wajibi ne wa arkanuha arkanul hajji rukunnanta rukunna aikin hajji da aka ambata ma a da lokuf amma ban da tsayuwa harfa wala ha miƙata ta wala ha miƙata ne yana da miƙati guda biyu ne makaniyun wa huwa miƙatul hajji inda aiki wurin da ake yin irani shine miƙatin aikin hajji da muka bayyana illa fi haqqi man huwa bi makkata sai a haƙƙin wanda yake cikin makka fa innahu yuhrimu min al-hilli zai fita inda ba harami bane a can zai dauko irani da kai shi shi yasa ake zuwa gurin da ake cewa masjidu aisha masjidu aisha din ya fita a bodan harami in aka ce harami akwai wani iyaka wanda yake da boda nan shi ake cewa harami a cikin wannan gun ba a so ko ka ga wanda ya kashe babanka ba za ka taɓa shi ba a yaƙi ba a jami'a ba a yi komai a wannan boda to sai ka fita inda ba haram ba inda yake alhillu ya halatta a gare ka ka yi farauta ya halatta ka cire itace ya halatta ka yi komai a wannan wajen za ka ɗauko iranin ka sai ka shigo sai ka shigo a makka sai ka yi ka yi umaranka shi yasa yake fa innahu yurimu min al-hilli din wal afdalu an yurima min al-jirana wannan al-jirana din to shi ne wanda yanzu gunda yanzu ake ce mishi masjidu Aisha din kenan ko area ko yankin sa wa zamani yana da kuma miƙati na zamani wa huwa jami'u ayyami sanati duk ranaku na shekara gaba daya ranakun sa ne na umara ko yanzu za su yi zuwa kai umara amma aikin hajji waɗannan wasu watanni guda uku da aka faɗa shawwal da zulhijja da zulqa'ada wa sifatul iram biha sifar yi wa umara irani yi wa umara ijirani ministibabil ghusli na ana son a yi wanka wa tanzihi ana so a tsaftace jiki wa ma yalbasu da abin da zai sa na na irani wa ma ya harumu alai da abin da aka haramta wa mai ɗaukar irani ya aikata su turare su yanke farce su cire gashi minan libas irin rigan da zai sa wasiƙi ko turare wa gairi zalika fil hajji da wani haka gaba ɗaya kamar na aikin hajji ne wanda muka rigaya muke bayani a kai wa yukrahu takraru hafil amil wahidi ana karhantawa maimaita umara a shekara ɗaya wannan a mazabar malikiya kenan sauran mazahiri suna cewa koyaushe za ka yi umara ko so nawa ne a shekara a malikiya ana so a shekara ta yi shekara wa taqsudu bil jinayi umara ita ma tana lalacewa da saduwa wa ma fi ma'anahu da abin da yake cikin ma'anansa idza waqa'a qabla intibai arkaniha idan ya auku gabanin rukunan ta din ya wuce Imam Suleiman ne kake cewa نعم زي ساي ماشي sayi eh sayin sayin shine bayan kayi tsawafu fada shine zaka bayan ka yi tawafi ibada wannan idan yawa idan a lokacin da ka zo idan ba kuma ce shi sa aka ce ma shi sa a yi dole sai bayan tawafi ake yi fatima idan farajar insani min makkata yace idan mutum ya fita daga makka faltakun niyyatuhu wa azimatuhu ziyaratan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam niyyarsa da azimarsa himmarsa duk da kasance ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam in ziyaratu sallallahu alaihi wasallam sunnatu mujma'un alaiha ziyarar sa ma'aiki a rikin rafi sudan suna ce wasu ake ijimai a kai wa fadilatul murarrabun fiha fadala ce wanda ake kwaɗaitawa sai da sai da amma zairu la yushriku ma hu ghayrahu لأنه عليه الصلاة والسلام متبوء لا تابع idan mai ziyarar ma'aiki a salatu salam ya nufi madina to ba zai yi niyyar ba zai yi niyyar ziyarar wani tare da shi ba kawai zai je in ziyarci ma'aiki a salatu salam madina ba da ba da niyyar zan je in ziyarci ma'aiki kuma in je in ziyarci suwa ne suwa ne suwa ne ba wasu abokananka ko danginka saboda shi ma yake ya salatu wassalam matbu'un ne la la tabi'u shi ana bin sa ne ba baya bin kowa domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ulaika allazina hadahum Allah sai ce fa bi hudahu muqtadi bai ce fa bihim iqtadi ba bai ce wayannan annabawan kai koyi da su kai koyi da shiriyar su shiriyar su kuma shine addinin Allah haka an tabi millati ibrahima ba an tabi ibrahima ba shi ma yake ya fi karfin yabi annabi ibrahim an tabi millati ibrahima ba an tabi ibrahima ba wa yustahabu an yanzila kharij al-madina ana so ne sauka a wajen madina idan ya so ba cikin garin madina ba sai ta sahara kafin ya shiga yayi wanka ويتطيب يسات العليم كمشي ويلبس أحسن ثيابه يسن تفاتي صدفك كتو ثم إذا دخل المسجد إن يشد مسلاتي بدأ بالركوع كي يطالع بتهية المسجد جنات الجليل إن كان وقت تجوز فيه النافلة إن الوقت نافلة كان حدث على الوقت وإلا بدأ بالقبر الشريف إذا الوقت باء للنافلة sai fara ziyartar wannan kadari mai daraja wala yantasiku bihi yace ba zai zo ya manne ba zai je ya manne wa wannan kabarin ba ya manne miki ba ko ya rungumi wannan kabarin ba yace kawai zai tsaya da nutsuwa ya sallama ya sallama ya nema wa ma'aiki alaihi salatu wassalam wasila da fadila wa yastadibi bil qiblata wa yastadibi bil qabr qabr qabr sharifa yace zai ba wa qibla baya saboda kibla din a madina kudu ne kabarin kuma yana arewa saboda haka zai fuskanci arewa ya tsaya a gaban kabarin sannan bayansa kuma yana kallon a kallon kabarin wannan raddi ne da ibnu taymiya saboda ibnu taymiya yana cewa ba a fuskantar kabarin manzon Allah ko da ka kai mishi ziyara sai ka fuskanci kibla haka nan baya ganin ziyarar manzon sallallahu alaihi yana ɗaya daga cikin matsalolin da aka shanna a mishi malamai sama da arba'in da ɗaya suka yi littafi suka mayar mishi da raji wannan wayanda muka sani kenan muka sani wanda wanda ba mu sani ba akan cewa ya yi kuskure a wannan ma'aiki alaihi salatu wasalam musamman a fitar su za ta iya tashi saboda kaje saboda fiyarsa musamman kawai ba maganar su hajji ba maganar su umara'a in ka bar wannan sai yanzu misali ba za ka je an gare ka zuci a bakin ka eh za ka iya tashi ka nufi gari ka je an gare saboda abokin ka amma saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ba za ka tashi musamman daga bakin ka je madina ba ba maganar umara ba maganar aikin hajji eh saboda haka ko maulana shi ibrahim ya aikin hajji yawai aikin hajji da yake tafiya shi kawai yana jin daɗi da wezan da ma'aiki a bisa da su har yana gaske cewa a shin mu hawa an san makulbatin ko kawai ya ji na a ce a nan ne ya shaƙi iskan da a nan ne ma'aiki a bisa da su ya kalli ka'aba ya ji cewa wannan ɗakin ma'aiki ya kalla da ita ya yi tsawafi ya ji cewa gunda yake takawa ma'aiki ya taka ya ce wannan ne shi aikin haji a wajensa da saboda haka ma'aiki alaihi wasallam ya wuce yadda ibn taymiya ya faɗa daga cikin littattafan da suka muna na raji a kansa littafin al-imam sudisi wanda shi ya yi zamani tare da shi shine mafi munin littafi da ya kashe kashe da ibn taymiya akan wannan matsala da shine yake cewa thumma idza dakhala al-masjida yake cewa wa yaqulu idan ya fuskanci wannan kabari ne daraja sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ثم يتنهى تن عن يمينه sannan sai ya ɗan gefen cewa daga ɓangaren damansa na hawa jira'i kamar taku ɗaya to a nan ne sai na abubakar yake sai ya kuru assalamu alaika ya ababakar mai sassi sun mai ta na ha'ilal yamini aidan na hawa jira'i sai ya ɗan yi dama ma ɓangaren gabar kenan kaɗan kamar jira'i ɗaya taku ɗaya sai ya kuru assalamu alaika ya aba haka عمر عمر الفاروق لي وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سلم ويسلم كلما دخل وخرج هو يوشي يشجع مسلاتي sai ya shiga yayo manzon Allah sallallahu ko yaushe in zai fita a masallaci sai ya je ya yi shi sallama haka har ya bar madina gaba da lokacin sallah ne albabu sabi'u babi na bakwai